إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاءكو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديار تريهدو da talatin da bakwai wanda ya zo sha takwas ga watan shida dubu biyu da sha shida kafin fara karatu wata baiwa Allah za ta shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta kina so za ki musulunta ke kike sha'awar musulunci ko ne miki dole daga ina kike daga ina kike daga filiya kike to zan gaya miki abin da ake amincewa da shi a shiga musulunci ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan Rasulullah abinda kika ce cikin harshen larabci kin ce daga yau na amince na yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce daga yau ma kin amince annabi Muhammadu banzan Allah ne bawan Allah ne wanda ya aiko shi da musulunci da Qur'ani kin yadda da wannan to wani addini kike yi da to yanzu kin yadda annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah ba ne kin yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanki me sunanki Briskela ha Briskiya Kirstiya Bristela okay shine sunanki Bristela to kina so a ci gaba da kiran ki Bristela ko za ki canza suna wanne suna kike so ta ce maimakon sunanta na da Bristela yanzu za a dinga kiranta da suna aisha to Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci muna da 'yan kwamiti mata masu ilimi sosai waɗanda za su zauna su koya miki addinin musulunci su baki littattafai kina yin karatu? Kin yi secondary school? To za mu saki a makaranta ki yi karatu insha Allahu na addini da na zamani. Kuma za su tattauna yadda za su ba iyayenki shawara yadda za a ci gaba da kula da ke ta bangaren addini da rayuwa. Allah ya tabbatar da mu baki daya. Ku kuma yan kwamiti yadda kuka saba bangaren mata ga Aisha nan ku je ku karantar da ita addinin musulunci. Za mu tashi aya ta shida a cikin suratul baqara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Innan lazina kafaru, haƙiƙa waɗanda suka kafirta, sawa'un alaihim, duk ɗaya ne a gare su, ba bambanci a gare su, a an zartahum shin ka yi musu gargaɗi, ka musu wa'azi, ka musu faɗakarwa, ka musu tunatarwa, am lam tunzirhum. ko ba kai musu gargaɗi ka musu wa'azi ba, la yu'minuna ba za su yi imani ba. Khatamallahu ala qulubihim Allah ya sa yunki, ya sa fami, ya sa rufi a kan zukatansu, wa ala sam'ihim Allah ya sanya irin wannan rufin a kan wato majiyansu, wa ala absarihim gishawatun. a kan idanuwansu kuma akwai rufi na gishawa wato kamar ka ce dindirmi kenan ba sa gani walahum azabun azim azaba mai girma ta tabbata a kansu a waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da kafirai da kafirci sannan bayan Allah ta'ala ya buɗe suratul baƙara da ayoyi guda hudu wanda a waɗannan ayoyi guda hudu ya faɗi siffofin muminai guda shida bayan ya ce wa ƙur'ani hudallil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah sai Allah ya siffanta su da siffofi guda shida allazina yu'minuna bil gaibi waɗanda suka yi imani da gaibu wa yuqimuna salata na biyu suka tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga shashin abinda muka azurta su na hudu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika waɗanda suke yin imani da abinda aka saukan maka na kitabu wa sunna wa ma unzila min qablika na biyar suka yi imani da abinda aka saukarwa annabawan da suka gabace ka kama attaura annabi Musa da injilar annabi Isa da zabura annabi Dauda da suhufi Ibrahima wa bil akhirati hum yuqinuna sannan kuma sun sakankance cewa akwai alkiyama akwai rayuwa bayan mutuwa akwai aljanna akwai wuta akwai siradi akwai sikeli akwai mizani akwai tambayar kabari ula'ika ala hudan min rabbihim waɗanda suke da irin wannan aƙida su suke kan shirya daga wajen Allah mahalicinsu wa ula'ika irin waɗannan humul muflihuna su ne masu rabauta duniya da lahira kun ga Allah ya magana muminai ya faɗi siffofinsu guda shida to kuma sai Allah ya gangara ɓangare na biyu munasabar wannan da suratul fatiha kun ga a suratul fatiha an roƙi Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim to sai aka bude bakara da hudan lil muttaqina allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kun ga sai aka ci gaba da bayani akan ihdinas siratal mustaqim din to kuma ghairil maghdubi alaihim Allah ya ce ba waɗanda aka yi fushi da su ko ɓatattu ba, to shine za a fara mana bayanin jerin ɓatattu, sai aka fara laifin farko da Allah ya fara ambata a cikin suratul baqara shine laifin kafirci wanda ke nuna mana hatsari da muni da illar mutum ya zama kafiri Allah ta'ala ce innal lazina kafaru ku duba yadda Allah ya sa inna harfu taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabul isma wa yarfa'ul kabara shi kadai yana aiki biyar sai ce allazina shine ismu inna bani alal fatahi fi mahalli nasbin innal lazina tabbas waɗanda kafaru suka zama kafirai Allah bai faɗi me ake yi a zama kafiri ba wanda shi za mu bayani a kai wanda suka zama kafirai to irin waɗannan kafiran waɗanda suka yi zurfi a cikin kafircin kuma Allah bai ƙaddara musu fita ba to sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu a an zartahum ka musu gargaɗi am lam tunzirhum ko baka gargaɗe su ba la yu'minun ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya riga ya san ba za su yi imanin ba kenan da yawa daga cikinsu sun yi imani da yawa daga cikinsu kuma ba su yi imani ba so da waɗanda Allah a cikin saninsa ya riga ya san ba za su yi imani ba to su ne wannan la yu'minun din amma kamar Abu Jahil kaga ya shiga wannan aya kai tsaye tunda ya mutu kafiri kamar Fir'auna da Allah ta'ala yake cewa walaysa tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al'ana banda wannan saboda Fir'auna Allah ya ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nas an ayatina laghafiluna da haka banda wannan walaysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar haka wanda suka mutu suna kafirai to waɗannan su ma ba za a karɓi tubansu ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karɓar tuban ɗayan ku malam yughargir min gargara yugargiru gargaratan wa girgaran ka riga ka zo bakin kofa kiris ya rage ka mutu to imani ba zai amfane ka ba a lokacin saboda haka irin su ne waɗanda suka mutu kafirai ba su riga sun tuba ba shine Allah ta'ala ce innal lazina tabbas waɗanda kafaru suka kafirta wannan jumla min al-fi'il wal fa'il la mahalla lahu min al-i'rab silatul mawsul kuka ce fi'ilun madi mabani ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a wawil jama'a damirun muttasil mabani ala sukun fi mahalli raf'in fa'il sawa'un wannan khabarun ne muqaddam alaihim jar majrur muta'alliqun bihi a anzartahum hamza ta farko hamza ce istifhamiya anzarta jumla min al-fi'il wal fa'il هم مفعول به هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم حرف يدل على جمع الذكور وانا انا تاويل sa da masdar ai sawa'un alaihim inzaruhum duk ɗaya ne kai musu gargadi am harfu atfin lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin tunzir fi'l mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu akhirih وها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم حرف يدل على جمع الذكور لا حرف نفي لا يؤمنون يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها to waɗanda suka kafirta irin wanda wa'azi baya gargadantar baya gargadantar su baya jan hankalinsu shine Allah ta'ala yake cewa fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wanda zai ji qur'ani ya bi shine man yakhafu wa'id wani go yace wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fa zakkir inna ma anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara fayu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum to waɗannan kafiran shi kalmar kafirci kun ga Allah ne ya kafirta su shi yasa na ga wata magana mai ƙayatarwa da Sheikh Abdulrahman Nasir Sa'idi yake faɗa a cikin littafinsa mai suna Irshadu Ulil Basair wal Albab li nailil fiqhi bi aqrabi turqi wa aisaril asbab a wannan littafin yace al-kufru haqqullahi wa rasulihi cewa wani kafiri ne to haƙƙin Allah ne da manzansa ba wata ƙungiya ko wata jama'a ko wani mutum kawai ya kalli wani ya nana masa kafirci haqqullahi wa rasuli yace fala kafira fala kafira illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu kun ga wannan za a rubuta ta da ruwan gwal ka'ida ce al-kufru haqqullahi wa rasuli cewa wana kafiri ne wana kafiri ne haƙƙin Allah ne kadai da manzansa fala kafira babu wani kafiri illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sai wanda Allah ne da kansa yace masa kafiri don haka sabaninka da wani ko rashin jituwarka da wani ko dan wani baya kungiyarka ko dan baya binka ko dan ra'ayinku ya saba ba za ka ɗauko kaulasan ka ɗauko fa ka ɗauko ra kanana masa karara masa ba wannan ba haƙƙinka bane a wata magana ta Sheikhul Islam irin wani yake cewa fa inna takfira والتفسيق والتبديع حق الله ورسوله فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بالكفر أو بالفسق أو ببدعة إلا بنفس من الله ورسوله yace cewa wani kafiri ne ko wani fasiki ne ko wani ɗan bid'a ne haƙƙin Allah ne da manzansa baya halatta da san rai da san zuciya wani kawai ya kalli wani ya ce masa kafiri domin in ka ce wa mutum kafiri ka yanke masa hukunci sama da ashirin ka yanke masa hukunci sama da ashirin na farko dai ka kashe ma aure domin matarsa tana na a musulma shi yana kafiri kaga ba aure sannan kuma ka kwace ‘ya'yansa daga hannunsa domin musulmi ba zai ci gaba da zama ƙarƙashin kafiri ba sannan ka kwace masa wulaya ɗaurin aure ka kwace masa ganin wata shi in ya ga wata ma ba za a karɓa tunda ba musulmi bane ka kwace masa ya aurar da yasa ko ya zama shaida a wajen ɗaurin aure ko ya zama shaida a wajen kasuwanci duk ka soke wannan sannan kuma ka yanke masa hukuncin kisa ka halatta jininsa sannan in ya mutum ka hana a masa addu'a cewa ya mutu ka hana a masa wanka irin na musulunci ka hana a sa malli kafani ka hana a masa sallah ka hana abin da sha makabartar musulmi ka hana a raba gadansa ka hana matansa su yi ta kaba duk wanda kace maka kafiri fa abin da kake nufi kenan shi yasa manzo Allah ya ce wanda ya kalli wani ya ce maka kafiri in ba haka bane zai ta dawo kansa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wanda ya kalli dan uwansa musulmi ya ce maka kafiri to ta dawo kansa in ba kafirin bane sannan kafirci ba fatawa ba ce hukunci ne don haka tunda hukunci ne sai dai a kai mutum kotu a yanke masa hukunci a can idan mutum kaji ya faɗi kalmar kafirci ga kalmar ta kafirci ce sai dai ka wa kalmar hukunci amma shi mutumin mai yiwa ya faɗa ne da jahilci ko ba a faɗa kalmar kafirci da jahilci bai sani ba yanzu wasu kalmomi da muke faɗa kamar sahabban da suka ce ija'allana zata anwatin kama lahum zatu anwatin yace laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ija'allana ilahan kama lahum aliha amma me yasa annabi bai ce musu kafirai ba saboda hadisu ahadun bil islam ba su dade da shiga musulunci ba sannan wani yana badiyatin ba'ida yana nesa da, da, da ilimi yana nesa da makaranta yana nesa da malamai zai iya faɗan wata kalma wanda hukuncinta kafirci ce amma sai a gyara masa a ce kalmar da ka faɗa ba ta da kyau da na faɗa kamar yadda wani ya ce wa annabi in sha Allahu wa shi'ita annabi ce kai kafiri ba sai ce a ja'altani lillahi nidda ya za ka sa ni kishiya ga Allah kaga annabi sai ya gyara mai ce qul ma sha Allahu wahada Ƙulƙul ma sha Allah thumma shi'ita sai annabi ya masa gyara bai ce ka zama arne ba wani yazo yana na rantse da babana annabi ya ce la la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut sai annabi ya gyara masa to aikin malamai su du'atun ne ba qudatun bane malamai masu wa'azi ne ba alƙalai bane da suke yanke hukunci idan ka ji mutum ya faɗi mummunar kalma ta kafirci aka yi wa'azi aka karantar da shi aka ilmantar da shi yaƙi to buga shi a kotu ka ce ina tuhumarsa sai a zo a nemi dalili da hujjoji haka aka dinga yi a farko duk wanda ake tuhuma sai a buga shi a kotu a kawo dalilai a zo a tantance a kawo shaidu in ma kalmar kafircin ya faɗa akan ba shi kwana uku ya tuba ko idan bai tuba ba kuma wasu malamai sun ce a kashe shi wasu sun ce a ta daure shi a ta bashi wa'azi har ya mutu a kurkuku akwai kunce-kunce da maganganun malamai karkashin wannan saraka wani kuma shubaha ce ta dauke shi wani ne ya zo gina masa shubaha sai ka warware shubahar sannan zaka ilmantar da shi wani kuma tawili ne tawili aka aka dora shi aka ya dauka shi ne daidai wani kuma kuskure ne ma kamar wanda ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka annabi yace akhta min shiddatil farahi wannan kalmomin guda biyu duka na kafirci ne amma aka bashi uzuri saboda yana cikin farin ciki ne ya dauke shi har yace Allah kai ne bawana ni ne mahallicinka ku juba ta kalma ban taɓa jin kafirci irin wannan ba wai ka ce Allah shine bawanka kai ne mahallicin Allah amma annabi yace akhta min shiddatil farahi tsananin farin ciki ne ya sa ya faɗi haka don haka ba a ce makafiri ba ko shubha ta ɗauke mutum kamar yadda ya zo hadisin bukhari da muslim wani mutum ya ce wa ‘ya'yansa na fai laifi da yawa na fai gaza. idan Allah ya danƙe ni zai min azabar da bai taɓa wa wani irinta ba da haka in na mutu ku ƙona ni ƙurmus ku ɗebi tokar ku barbada a kan ruwa kun ga na gudu kenan ba zai ba zai ganni ba kenan na guje masa ba za mu haɗu ba ma to yanzu da Allah wannan aqida ba aqida kafirci bace ai zamitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida amma da yake shi jahilci ne ya jefa shi a haka ‘ya'yansa suka bi wasiyar babansu da ya mutu suka banka ma wuta ya ƙone ƙurmus ya zama toka suka ɗebi toka suka barbaɗa a kan teku sai da aka gama barbaɗa sai Allah ya ce kun fame baya kunu fakana za ka sai ya zama sai Allah ya tambaye shi ya ce me yasa kai haka to wallahi Allah tsoronka nake ce na ma laifi ne dai wallahi ba na so mu haɗu Allah ya ce to je kana yafe ma tafi aljanna amma ni ko kai wanda muka san wannan ai ba za mu yi haka ba amma shi yana ga kaman ya ka ya gudu la in qadara Allahu alai haka yace hadisi la in qadara Allahu alai in Allah ya samu iko a kaina wallahi ba zan ji da dadi ba da haka ƙara in san hanyar da ba za mu haɗu ba saboda jahilci malam amma kun ga annabi bai kafirta shi ba sai Allah ya ce ya yafe masa ya tafi aljanna wanda yake nufin wannan abu da ya faɗa ba ya faɗe shi bane bisa ilimi da amincewa da gamsuwa shubha ce ta ɗauke shi su da ana samun irin wannan kalmomi ko wasu maganganu ka ga musulmi suna yi to ba kafarta su zaka yi ba sai kai ta wa'azi kai ta musu gyara kaza ba kyau kaza kuskure ne kaza ba daidai bane sai ga ka gyara amma da ka zo ka kalli mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana karanta qur'ani wata ilima ya haddace ya rubuta kana zuwa ka jefa mashi kafiri ne to sauran bayanin da zaka duk ba zai saurara ba amma ka bi shi a hankali duk sai ka zare abin da kake ga kurakurai ne da kafircin da bidoyin da shirka shirka duk sai ka zare su a hankali sai ka bashi tauhidi da sunna sai ka karfa cikin sauki amma da ka zo kawo mutum hukunci to ka raba gari da shi tunda an raba gari to ba abin da zai sake hada ku kenan don haka wato musulunci akwai hikima la yajuzu takfirul muslim bi ghairi dalilin min Allah wa rasuli baya halatta a kafirta musulmi ba tare da ƙwaƙwaran dalili daga Allah da manzansa ba ma'a wujudu shuruɗi wanti fa'il mawane sai kuma sharaɗin zama kafirin ya cika da kuma sharaɗin da zai sa mutum ba zai zama kafirin ba sun koru Allah ya ta maimaita kalman kafara kafir kufar kafar kafur a cikin alƙur'ani wanda ke nuna mana Allah ya yi hukunci akan mutane da dama bisa ayyukansu bisa itikadinsu cewa kafirai ne misali kafaru kafara ya zo sau goma sha tara alkur'ani kafaru da wannan siga kafaru fi'ilun madin mabani ala dami bitti salihi biyawul jama'a ya zo sau ɗari da casa'in da hudu amma kafara fi'lun madin mabanin alal fathi ya zo sau goma sha tara kun ga wannan duk amma an yi hukunci domin kafaru sun riga sun kafirta ne ai kafara ya riga ya kafirta ne iz qala lil insani kufur falamma kafara hagan kufrihim ya zo sau shida kafartum Allah ya ambace shi sau takwas kufuruhu man kafara fa alaihi kufuruhu wanda ya kafirta kafircinsa yana kansa akwai kuma kufran ya zo sau takwas kafartum ya zo sau takwas shi ma wa man yakfur fa inna ma fala yahzunka kufuruhu wanda ya kafirta kada kafircinsa ya bata maka rai man kafara fa alaihi kufuruhu sannan da sigan ismu fa'il kafir da sigan mufrad kuma ala wazani fa'il kafir fa'il ya zo sau biyar alkafiruna da wannan sigan ismu fa'il mabaniyin abin nan da dawawul jama'a wato ismu fi'il abin nan ko jam'u muzakkar salim jam'u muzakkar salim ya zo da sigan kafiruna wanda yake marfu'un bil wawi kenan ya zo sau 36 kafirina majrurun bil ya'i ko mansubun bil ya'i ya zo sau 93 kuffar ya zo sau 19 kufur ya zo sau 17 kufran ya zo so takwas kawafir shine ya zo so ɗaya jam'u kafira wato kafira kenan wala tumsiku bi isamil kawafir to ma'anan kufuru a harshen larabci yana nufin at-taghdiyatu was-sitru in kace kafru bi fathil kafi kafru to yana nufin at-taghdiyatu was-sitru in kai masa damma kuma kufru shi kuma yana nufin al-juhud wal-inkar الجهود والإنكار إنكار النعمة جهود الله الله يمك نعمة كي بتلش كو كي إنكار ذات الله كو صفر الله كو أيكن الله كو كأيت الله الربوبية كو أسمائه وصفاته wannan shine kufuru kun ga wancan damma ne a farko kufuru kafuru shi sa ake kiran manomi yujibul kuffar yujibul yujibul liyagiza bihimul kuffar wancan kafirai ne اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل الغيث اعجب الكفار نباته اعجب الكفار نباته anan kuffara manoma saboda suna binne ƴaƴan itace suna binne wato ƙwayar hatsi har ta fito shi sa aka kira su haka yace yukaffir ankum sayyi'atikum haka ana cewa kaffara kaffara abinda zai kankare ma zunubi ko ya kankare maka laifi to an kasa kafirci zuwa kashi biyu akwai kufurun al'akbar al-kufur al'akbar babban kafirci wanda in kayi shi kafuta musulunci Allah ya tsare mu akwai al-kufur al'asgar ko kufur duna kufur kafirci ne an kira laifin kafirci amma wanda ya shi bai fita musulunci ba kamar yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kar ku koma kafirai a bayana shashin ku suna kashe shashi wannan kaba'ira ce amma kuma aka kira ta kufur haka kuma sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur to irin wannan laifuffuka ne aka kira su kufur amma ba kafirci na fita musulunci ba to manya manyan kafircin da dukkan kalmomin da suka zo alqur'ani malamai sun kasa shi kashi biyar Allah ya tsare mu daga su duka akwai kufuru takzib kufuru takzib shine mutum ya ƙaryata Allah ko ya yi wa Allah ƙarya Allah ya tsare mu da ƙaryata Allah ko yi wa Allah ƙarya Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirina wa yafi zalunci kama wanda yake kirkira ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata ya ƙaryata da gaskiya lokacin da ta zo masa shin ba jahannama bace matattara ga kafirai kun ga anan an yanke hukuncin wanda yawa Allah ƙarya da gangan ko ya ƙaryata Allah cewa kafiri ne da aka aka kira wannan nau'in kafircin kufuru takzib kufuru at-takzib na biyu kufurul iba wal istikbar ma'a tasdiq me ake nufi da wannan girman kai a nuna maka gaskiya girman kai ya hana ka ɗauka ka ga tauhidi girman kai ya hana ka bi ka ga sunna girman kai ya hana ka bi ka ga gaskiya girman kai ya hana ka bi kamar yadda fir'auna ya ga gaskiya tare da Musa ya ƙi bi kamar yadda Iblis Iblis ya ga gaskiya ai amma ya take da Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina wastakbara wa kana min al kafirin tunda yaki yin sujjada ga annaba adam sai Allah ya kafirta shi dan haka ya tabbata me ya zama kafiri original saboda kafircin daga Allah ne kai tsaye ba na wata jama'a ko na wani mutum ko ijtihadi ko na wata mazhaba bane a'a Allah yace aba wastakbara wa kana min alkafirina kenan muna da hujja da dalilin zamu ce fir'aun abu zamu ce iblis kafiri ne da nassin qur'ani saboda aba wastakbara kenan al-iba'u wal istikbaru ma'a tasdiq yakan mai da mutum kafiri sannan na uku akwai wanda ake kira kufru shakk wato ka dinga shakka cikin abubuwan da aka faɗa na rukunan imani can ba Allah ya bi muminai ba yace allazina yu'minuna bil gaibi to sai aka samu a cikin suratul kahfi Allah ya ba mu kissoshi guda hudu ya ba da kissan ashabul kahfi na wasu matasa kissa ta biyu sai ba da kissar wani mai arziki da Allah ya masa katin katin gonaki guda biyu duk sun cika da 'ya'yan inibi da dabino da ruwa da waye da waye da ya ji daɗi ya ji daɗi sai ce wa ma a zunnu sa'ata ƙa'ima an ya ku alƙiyaman nan fa ina ganin fa ba tashi za ta yi ba wasa ake yi kawai daɗi da kuɗi ne ɗauke hankalinsa har yayi shakka akan alƙiyama to sai dan wansa ya ce a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula kenan shakka a cikin addini takan iya mai da mutum kafiri kamar yadda aka faɗa a wannan kissa sannan akwai kufrul i'rab kafircin kau da kai kana ganin musulunci kai watsi da shi kana ganin sunna kai watsi da ita kana ganin gaskiya kai watsi da ita tare da gamsuwa da dalili Allah ta'ala ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun waɗanda suka kafirta suna kau da kai daga abin da aka yi musu gargaɗi sannan akwai kufurin nifaq wanda shi mun shiga ayoyin munafikai za mu bayani akan menene kufurin nifaq da siffofin munafikai domin wani malami ya ce so da aka dole ai bayanin su dalla dalla to abu na gaba shine Allah ta'ala ya nuna mana munin kafirci domin ya ce ma baya son kafirai daga cikin munin kafirci Allah ya ce baya son kafirai to abubuwan da suke kafirci yake jawo mutum malamai sun lissafa abu goma wanda kafirci yake jawo mutum Allah ya tsare mu da kafirci abu na ɗaya suka ce sharrud duniya wal akhira min adraril kufri wa asarihi sharrin duniya gaba ɗaya zai hau kan mutum da sharrin lahira gaba ɗaya zai hau mutum in ya zama kafiri shi yasa kafirai a duniya duk kuɗin da suka mallaka da jin daɗi da manyan jirage da ƙasashe da gyare-gyaren ƙasa duk bai sa sun zauna lafiya sun huta ba sai sun yi can sai Allah ya turo musu wani bala'i sai sun yi can ai iska ai guguwa ayi abin nan ai ruwa kwanan nan aka yi ruwa ya cinye wata ƙasa a cikin Faransa aka yi wata guguwa a Amurka aka yi wani waye duk arzikin da aka samu yanzu nan sai ga aminci ɗaya ko kuma a ce an yi girgizar ƙasa duk Allah ya ƙi ya ƙyale mu mu ji daɗin duniyar dai ko fasikai suna fasikancin su da ɗaya daga cikin su kamar yadda ya faru kwanan na Amurka ɗaya daga cikin fasikan ne amma da yake komai sai a dangana musulunci wani shugaban musulmin Amurka ya fidda wata takarda ya rubutu cewa harin da aka kai wa 'yan luwaɗi a Amurka shi ma wanda ya kai musu shi ma ɗan luwaɗin ne ɓata masa rai suka yi shi ne shi kuma ya je buɗe musu wuta ya kashe su don haka a tsakaninsu ne abin ya faru su suka kashe kansu amma da an ji an kai hari ko an yi waye da yake musulunci sai a raba wa musulunci nan da nan da haka ba musulunci ba ne ba da sunan musulunci aka yi ba can tsakaninsu ne fasikancinsu ya ci su kuma Allah ya haɗa su da bala'i a tsakaninsu ba suka ce namiji auri namiji mace ta auri mace ba ai sun dinga ganin bala'i kenan a cikinsu 'yan luwaɗin da 'yan maɗugon za a yi ta samu suna shaƙe junansu suna shaƙe kansu saboda bala'in da suke ja kansu ya ishe su to saboda haka daga cikin sharrin kafirci shine wato sharrud dunya wal akhirah min adrar kufri wa asarihi Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida hakika waɗanda suka kafurta suka kuma toshe mutane ga barin tafarkin Allah sun bata bata mai nisa sannan na biyu al-kufrul akbar la yaghfiruhu Allahu liman mata alaihi wanda duk ya shiga cikin kafirci babba ya mutu a ciki to Allah ba zai yafe masa ba Allah ta'ala ya ce innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala allahi yasira Allah ya ce hakika waɗanda suka kafurta suka yi zalunci bai kasance Allah zai musu gafara ba ba zai shiryar da su tafarki ba face tafarkin jahannama za su dawwama dindindin a ciki wannan abu ne mai sauki a wajen Allah na uku alkufuru a azamu asbabul khizi wal ari shi kafirci shine babban dalilin da zai jawo mutum wulakanci da kaskanci shi sa Allah ya ce wa annallaha mukhzil kafirina Allah da kansa zai dinga wulakanta kafirai wanda da yace bai yadda da Allah ba bai yadda da imani da Allah ba to Allah da kansa zai dinga wulakanta shi sannan na hudu al-kufru yujibuhu Allah li sahibihi nar duk wanda ya mutu kafiri to Allah ya wajabta masa wuta ba shi ba aljanna har abada yace wallazina kafaru lahum naru jahannama lahum naru jahannam لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله يتي حقيقة waɗanda suka kafurta lahum naru jahannamu wutar jahannama ta tabbata a gare su la yuqda alaihim fayamutu ba za a yi musu hukuncin ɗaukar rai ba balle su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za a sassauta musu azaba ba zalika kazalika najzi kull kafur abu na biyar alkufru yuhbitu jami'al a'mal idan mutum ya mutu kafiri ko yana takamai yayi wani aiki to aikin duka ya rushe ba ko ɗaya mai kyau Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce mun gabata zuwa ga abin da suka aikata na aiki muka sanya shi ya zamo kamar toka a bakkar kadewa ko kura a bakkadewa wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wanda ya kafirce da imani to hakika aikin sa ya rushe sannan na shida al kufuru yujibul khulud fi nari kafirci ya tilasta mutum zaman wuta zama da dindindin kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nari haka Allah yake nuna musu ayyukansu asara a kansu ko ba za su fita daga wuta ba na bakwai al-kufru yusabbibu tarda wal ib'ada min rahmatillah kafirci yakan jawo a kori mutum a nisanta shi daga rahamallah Allah ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah da kansa ya tsinewa kafirai wa a'adda lahum sa'ira kuma ya musu tanadin wuta mai tsananin zafi sannan na takwas alkufuru a azamu asbabi ghadabillah wa alimu iqabihi shi kafirci shine mafi girman sababin da ke jawo mutum fushin Allah da kuma azabarsa mai radadi sai Allah ya ce walakin man sharaha bil kufri sadara wanda duk ya yalwata kirjinsa ya yadda ya gamsu da kafirci fa alaihim ghadabun min Allah suna da fushi daga Allah walahum azabun azim kuma za su sha azaba mai radadi na tara alkufru ya ja'alu sahibahu adyaqan nasu sadaran duk wanda ya kafirta to ba zai samu jin daɗin rayuwa ba kullum a cikin kunci yake sai ka ga mutum da kuɗinsa amma sai ya je ya rataya kansa da kuɗinsa sai ya je ya shiga ƙarƙashin gada ko ya ɗauki bindiga ya harba kansa saboda ya rasa mai jin daɗi saboda jin daɗi ba kuɗi ba ne jin daɗi ba karatu ne kawai ba jin daɗi ba samun mulki ba ne jin daɗi a zuciya yake Allah ya sa maka imani Allah ya sa maka nutsuwa Allah ya sa maka gamsuwa Allah ya sa maka wadatar zuci to shine ƙarshen nutsuwa amma in ba haka ba duk abin da aka baka a duniya da a ce samun kuɗi ko mulki ko ilimi shine nutsuwa da kwanciyar hankali ai da masu kuɗi sun fi kowa nutsuwa amma kaso 99.9 na masu arziki ba su fi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali ba so da haka ashe kaga nutsuwa daban kuma kuɗi da wadata daban don haka wanda duk ya kafircewa Allah Allah sai ya cire masa nutsuwa ya cire masa wadatar zuci ya cire masa kwanciyar hankali ya kuntata kirjinsa shi sa Allah ta'ala ce wa man yurid an yudillahu wanda Allah ke nufin ɓadda shi ya ja'al sadarahu dayyiqan harajan sai Allah ya sanya kirjinsa mai kunci kuntatacce ka annama yassa'adu fis sama kama an tilasta shi sai ya hau sama ba tsani kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun haka Allah yake saukar da tsananin azaba akan wanda ba su imani ba sannan kafirci yakan jawo Allah yanke zuciyar mutum shi sa Allah ya ce wa qaulihim qulubuna gulf da faɗar su cewa zuciyarmu an rufe ta bal daba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila to wannan sune sababai guda goma da suke jawo mutum ya zama kafiri ta yawa ne ce kamar hukunce hukuncen da aka wa kafire yayi tsanani Allah ne to yayi amma bari ka ji kaɗan daga cikin abin da Allah ya haikaito mana kafiran suna faɗa daga nan zaka san kafirci yana da muni wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala billazi bayna yadayhi duk wanda ka ji ya ce bai yarda da qur'ani da wanda suka gabata ba to kafiri ne haka Allah ya faɗa wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكم افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على هذا القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم حاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من, من أناب وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون كن يدا كن إرن كلمة من كافرا وقال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة النبي فا سكتشي منا جنن كي مغن ساكرين muna ganin kawawa to kaga yanzu wannan ai dole ya shiga wuta ko kullil ladzina kafaru amma duk da wannan laifin Allah mai girma mai rahama mai jin kai sai ce kullil ladzina kafaru ka ga yawa duk kafiran duniya duka in yantahu idan suka daina kafircin ligufar lahum ma qad salam duk abin da suka yi min na yafi Allahu akbar wato Allah sai Allah shine Allah duk da wannan abin da Allah yace sun yi yace to in suka ce sun tuba to ni kuma zan karbe su amma me yasa ga yadda suke mu'amala da Allah Allah yace innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru wanda suka zama kafirai suka mutu suna kafirai ashe kaga in baka mutu ba kar ya mutu ba Allah zai yafe ma walal ladzina yamutuna wa hum kuffar Allah ya ce ba kuma waɗanda suka mutu suna kafirai ba waɗannan ba za a saurare su ba summa matu wa hum kuffaru falan yaghfira lahum sannan suka mutu suna kafirai su ne ba zan yafe musu ba innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakuni Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila Allah ya ce wanda suka yi imani kawai sai suka zama kafirai suka ƙara yin imani suka zama kafirai Allah ya ce to sannan suka ƙara kafircin akan kafirci wannan Allah ba zai musu gafara ba wa man kafara ta aka ce to in mutum ya kafirta ai ya cuci Allah Allah ya ce sam wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin in ma ka kafirta to shi Allah ya wadata ga barin halittu baki daya wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya kafirta to Allah mawadaci ne wa man kafara fa alaihi kufuruhu wanda ya kafirta kansa yayiwa wa man kafara fala yahzunka kufuruhu wanda ya kafirta kada kafircinsa ya dame ka wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr masu gaggawar tafiya kafirci Allah ya ce kasu daga maka hankali saboda me wala yarda li ibadihi al kufr Allah ya ce ni ban ma yadda da kafircin ba wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya ce na kyamatan muku kafirci da fasikanci da sabo wala yazidu wala yazidu al kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata wala yazidu al kafirina kufruhum illa khasara innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya dalilin da yasa kafirai an kawata musu duniya wa yaskharuna min alladhina amanu har suna wa masu imani izgili wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama masu masu jin tsoron Allah suna burbuyin su ranar alkiyama to saboda an ba kafirai kuɗi an ba su mulki an ba su duniya ya alamuna zahiran min alhayatid duniya kada wannan ya dauke maka hankali Allah ya ce la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil kada ka ga kafirai sun mallaki kuɗi sun mallaki duniya hankalinka ya tashi kan ka damu mata'un qalil daɗi ne ɗan kaɗan thumma ma'awahum jahannam ƙarshe jahannama za su koma so da haka kenan kun ga kafirci yana nufin wato kafircewa duk abin da Allah subhanahu wataala ya umarni ai imani da shi wanda malamai suka ce ya shiga cikin abubuwa guda biyar kafirci yakan shiga abu biyar ne akwai wato kafiran asali wanda ba su ma musulunta ba waɗannan suna nan a kafircinsu akwai kuma waɗanda suka shigo musulunci sai suka yi ridda ita kuma riddan ta hanya hudu ce akwai ridda bil qauli kamar mu ce zagi Allah ko zagi annabi zaka ga mun fi tsanantawa masu zagin Allah masu zagin annabi so da shi Allah ba wanda ya fi shi hakuri ni ban ga mai hakuri irin Allah ba ka duba zagin da ake masa yace dan adam ya ce ina da mata ya ce ina da da ya zage ni ya karyata ni na ce zan tashi alkiyama ya ce ba za a ba ya karyata ni ya dangana min mata ya dangana min da amma Allah yana ta ba su abinci suna ci masu wannan abu saboda Allah yana nan a madakata takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardh إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kowa zai zo wa Allah a matsayin bawa amma cewa Allah yana da ɗa ko yana da mata yakan girgiza sama kamar ta faɗo ƙasa kamar ta tsatsage duwatsu kamar su nike su zama ƙura saboda jin zafin an gaya wa Allah cewa yana da ɗa amma kun ga Allah sai ya taɓa mutane abinci saboda haƙurinsa amma ka taɓa annabi ba za a kyale ka ba shi yasa aka ce ƙaul ƙaul wato faɗan mummunan magana ga Allah ko ga manzansa ko izgili ga addinin Allah wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da imani saboda haka wanda ya kafirta ya shiga wannan sannan akwai ridda bil fi'ili kamar mu ce dauki qur'ani ya jefa a najasa ko ya ganshi a najasa ya wuce dan barinka a cikin najasa kamar ka yadda ne ko irin wanda za a ce su je su rubuta qur'ani da jini ko su rubuta da kashi ko fitsari saboda za a yi tsafi ko a ce mutum ya raba qur'ani biyu ya taka rabi rabi saboda yana son ya samu kuɗi ko ya samu duniya irin wannan duk suna cikin kafirci bil fi'li akwai bil i'tiqadi a zo a sa maka wata aqida Allah kowa ma Allah ne wannan aqida kafirci ce ko a nuna wasu mutane a ce su ma Allah ne wannan aqidar kafirci ce au bitark ko a ce ka bar wani abin da ya zama wajibi ka yi kuma ka bari da gangan kuma kana sana kuma ka yadda ka gamsu ba wata shubaha to shi ma wannan kafirci ne au bi shakk ya tsuru alaihi ko kuma shakka ta faɗo maka akan annabi ko akan Allah ko akan manzansa ko akan musulunci duka waɗannan yu'addi ila al-kufr shi za ku je muke cewa kafirci ne bamu ce wanda ya kafiri ba saboda sai an ji uzurinsa idan akwai jahilci ko akwai rashin sani ko akwai shubaha ko akwai tawili ko akwai nisa da ilimi ko waye to sai a nuna masa wannan abin kafirci ne ka daina to in ya ji ilimi ya ƙi ya daina to wannan kuma shikenan shi ya zaɓi ya zama kafiri da kansa ba kai ka kafirta shi ba ko ba haka ba to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala wato yake mana bayani a aya biyu na bangaren kafirai fa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun hakika waɗanda suka kafirta duk ɗaya ne a gare su ka gargade su ko baka yi musu gargadi ba ba za su yi imani ba saboda wanda za su yi imanin Allah ya riga ya san za su yi kuma da yake imani kayan Allah ne sai ba wani ya hana wani yanzu qur'ani ya ba mu kissa kala shida duk abin mamaki ne a cikin kissar ka ɗauki annabi lutsu da matarsa annabi lutsu annabi ne duk wa'azinka baka kai annabi lutsu ba wa inna lutsan laminal mursalina yana cikin mursalai amma matarsa ba ta yi imani da shi ba tana cikin wanda ta halaka kun ga ɗaya akwai kisan annabi nuhu annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi wa nuhan atayna hukuman wa ilma tare da hukunci da ilimi da Allah ya bashi amma matarsa da ɗansa ba su musulunta ba na uku annabi ibrahim da babansa azara kun ga yadda ta ƙare ko shi ma Allah ta'ala ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la'awahun halim kun gani ga abu lahabin da matarsa abu lahabin da matarsa duk dangi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama shi abu lahabin daga kabilan banu hashim yake dan abdul muttalib ne dan hashim dan abdul manaf ita kuma ummu jamil yar umayya ce umayya dan har dar har dan abdul shams abdul shams dan abdul manaf dukkaninsu manyan mutane ne in ka kalli nasabarsu amma da suka kafirce wa Allah da manzansa sai Allah ya saukar da sura ya tsine wa gidan gaba daya yace tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad amma ku dubi Khalid bin Walid da babansa Al-Walid bin Al-Mughira da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida duk da baban Khalid bin Walid ake amma kuma ƙarshe Khalid bin Walid yana cikin manyan dakarun musulunci ku duba Abu Jahil da kafircinsa amma ɗansa Ikramatu bin Abi Jahalin musulmi ne kuma cikin mayakan musulunci ku duba Asi dan Wa'ilu da irin kafircinsa amma Amr bin al-As an ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina akansa ta sauka amma ku duba ɗansa Asi dan Wa'il kafiri ne amma Amr bin al-As da jikansa shi kuma ɗansa abdullahi bin amr bin al-as manya-manyan sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam zaka kun ga shi sa Allah ya ce yukhrujul hayya min al-mayyiti wa yukhrujul mayyita min al-hayy sai Allah ya fidda rayayye daga matacce ya fidda matacce daga rayayye daga cikin ma'anar wannan shine musulmi ya haifi wanda ba musulmi ba wanda yake musulmi ya haifi wanda ba musulmi ba da haka kenan haramun ne a musulunci a dinga wa mutum gori da abu uku abu na ɗaya a dinga wa mutum gori da cewa ya musulunta ko a dinga sabon musulunci ko tubabbe ne hatsari ne wannan babba sai ka jance ai iyayensa tubabbu ne a haba ashe tubabbu ne ma ka ji wai laifi ne ma tubabban wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ya ce duk kuma ku tuba ku zama tubabbu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali al-asharatu mubashsharuna bil janna duk tuba suka yi da haka haramun ne ka dinga zargin wani da cewa wai shi tubabbe ne na biyu kabilanci mutum ya dinga cewa shi kabilarsa tafi kabilar wani kowa kabila ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah shi yafi girma sai wani ya kalle ka ce ai kabila ne a haba ai kabila ne to ashe kabila ne to kai ba kabila bane kai ma kabila ne da aka ka kalli wani ka ce masa kabila ko kaza sannan na uku idan mutum ya yi laifi kowane iri ya yi shirka a da ko ya kafirci a da ko ya yi laifi a da ko ya yi zina a da ko ya yi luwaɗi a da ya tuba man taba taba Allahu alai to bai kamata a dinga tuno wancan abin da ya na baya ba wannan yakan sa masu laifi su ki shiga cikin mutanen kirki saboda sai a yi ta tuno abin da suka yi a baya kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yajibu ma qablahu kuma Allah da kansa ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to da haka wannan shine khatamallahu ala qulubihim Allah ya sanya yunki ya sa bami da rufi ala qulubihim akan zukatansu kuma zuciya ita ake ganewa da ita wa ala sam'ihim ji hanyar karatu kenan ji Allah ya toshe jinsu da haka ilimi baya shiga wa ala absarihim gishawa sannan kuma ga murfi an sa wato yana ta rufe musu ido kuma dama ilimi ana saur ana dinnan abu biyu muke yi fada da saurare kun gashe ilimi hanyar daukan sa ka fada a ji ko ka ji ka fada ko ka fada a ji ko a fada ka ji in baka ji ba ka gani kaga hanya biyu ta toshe ta ilimi to kuma sai ka ji ka gani yake shiga zuciya kaga sai aka ce to an toshe zuciyar an toshe jin an toshe ganin a fara'aitan lazi kafara bi ayatina a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa ja'ala ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa وختم على سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون saboda haka waɗannan gurare duk yana nuna mana ka roƙi Allah ya shiryar da kai ka roƙi Allah ya tsare ka minal kufur wal faqari kun ga shi addu'a da annabi yake yi Allah ya tsare shi daga talauci da kafirci ya tsare shi daga shirka mi ta yin wannan addu'ar Allahumma a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu Allah ka tsare ni in maka shirka ina sane ka kuma tsare ni in maka shirka ban sani ba sannan ka dinga Allahumma a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa anta Allah ka tsare ni daga talauci da kafirci ka tsare ni daga azabar kabari ba abun bauta da gaskiya sai kai sannan ka dinga addu'an nan guda biyu Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika annabi yana yawan wannan addu'a yayi talazuminta yayi talazuminta hana na Aisha tace ya rasulullah kana yawaita wannan addu'a yace babu wata zuciyar dan adam face tana tsakanin yan yatsun Allah yana juya ta yadda ya ga dama dan haka in bai tabbatar da kai ba sai ka karkace shi yasa ka yawaita Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika da haka shi nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik tambayoyi malam menene hukuncin karanta qur'ani ba tare da tajawidi ba tajawidi iri uku ne akwai wanda kun ka karanta qur'ani ba shi ma babu laifi kwalliya ce kawai irin wannan yawo da ake da bakin muhimmi makharijul huruf da sifatul huruf da gunna da madda waɗannan su ne wajibi amma ragowar duk kwalliya ce ko baka iya so za ka iya karanta qur'ani dan kaji ka ji wani yana karanta qur'ani ka ce ka ji wani yana shirme in dai duk wasulla ya dora su inda suke dama akwai allahanul kafi akwai allahanul jali jalidin shine yake da illa ka ce alhamda maimakon alhamdu ko ka faɗi harafin ba